نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yanzu safiya ko ranar lahadi ne 27 ga watan ramadan 1442 bayan hijira daidai da tara ga watan biyar shekara ta 2021 wannan kuma shi ne kasar na 27 in Allah da cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa na tafsiri ga 'yan mata a wannan cibiya ta mai albarka wato darul hadith salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskiya ne a zaria kallon state nigeria takin karatun shi ne alkur'ani mu'ajirar mu'ajoji sai dai jiya mun fara bayanai muka ce gab da tunda ana fuskantar sallah ana buƙatar gabatar da wasu bayanai game da hukunce-hukuncen ibadun sallah ɗin da abin da suke da alaƙa da su jiya mun yi bayanai da yawa game da abin da ya shafi hikimar shar'anta sallar idi ko ko bikin idi da kuma a lokacin da ake idi ɗin da kuma lokacin wurin da ake idi ɗin da dai matsaloli masu yawa da muka tattauna a jiya mun kwane na muka ce yau in Allah da za mu yi bayani game da laduba da ake bi ake so mutum ya kula da su wajen fita sallar idi din na farko malai ke cewa an yusa habul gusul qabla khuruj an so yin wanka kafin fita sallar idi an so yin mene wanka kafin a fita sallar idi wanka wanka ne da aka sani na ibada ba wanka na kwalliya ba ina fatan fahimta shi ko wanka na ibada ana yin shi ne da ruwa kamar da kasanar shari'a ta ce a wanka da shi shi ne tsarfataccen ruwa wanda bai gurbata ya zama ruwan wani abu ba ba za a ce da shi ruwan zo'o ba ko a ce ruwan kamu ko a ce ruwan turare ba za a ce da shaka ba inda za a kalle shi a ce wannan ne ka ce ruwa ne to irin wannan ruwan ake wanka da shi ko alwala Allah sa kun fahimta kun gane abin da ke nufi inda ruwan za a kalle shi a ce ruwa ne dan sabulu ya fada kaga an cire shi ba canza ba zai canza shi ba sai da dan ji kanshin sabulun kawai amma ba kai suka ce ruwan sabulu bane ina fata mun fahimci wannan abu ballantana dan yaro ya tsumbula hannu a ciki ina fatan fahimta wannan dubi bata ruwa to ruwan da ruwan shine ake wanka da shi kuma kawai niyyar wankan ba wani karatu bane ba za ka tsare kana mimimi da bakin can na waito gusul yawmal idi ba faradun aw sunnatun muakkadatun ba wannan bukata wannan abu hasali hakan ma bid'a ne kawai a zuciyarki ɗiban ruwan da zaki wanka da shi da za a tambaye ki wannan wankan na menene za ki ce idi ina shirin zuwa idi ne to wannan shi ne niyya ɗin ina fatan fahimta wannan shi ne niyya kawai a zuciya ki san me kika tunkara za ki a gaba ina fatan fahimci wannan abin da haka su daina wahalar ko a gari ana yawa ana sai littafi wai ga littafin ƙulla niyya za ga wani nan na yau a bawuro yana ta da mata suna ta aiko da kuɗi daga gida niyyar wankan janaba akwai niyyar shiga musulunci akwai niyyar kaza akwai niyyar sallar nafila niyyar sallar jana'iza dole fa na ga cin bido zaku suna tasira kuma ana tasi ba wani karatun niyya da ake da shi jama'a ku ji ba wani karatun niyya niyya ai ba baki take ba niyya ina take mai izima iziya ce muhalluha alqalb a zuci ne kawai niyya da haka san da kika ɗauko ruwan wankan ki zaki wankan sallar iri shikenan tun daga hanya ma da wanda zai tare ki da bokitin ki ina zaki da bokitin ake ce zan je wanka abu kowa kema wani wakashin ta gidan ya sani wanda ya ga ana shi ya san wankan idi zaki amma kuma ce sai an karatun wani niyya sai dai akwai wata mas'ala da malamai suka kawo da zaki irin masu shaya din nan ko kuma da bokiti ne mutum ya goggoga sabulu ina fatan fahimta sanda zai ɗaure jikin shi yasa niyyar wankan idin ko wankan janaba ko wankan kaza yayi ko bai yi ba malami suka ce yayi kun gane wannan fatawa shine malam bin baz uthaymin da sauran malami suka fata tabbatar da shi shine kin gama sa sabulun sai to da zaki dauraya sai kika sa niyyar wankan wannan kin ibada to wannan daurewar da kika yi kin yi wankan ibada din fa'ida haka shine dan kike wannan wankan zaki yi ki sallah da shi ba sai kin canza alwala ba kun gane ba sai kin canza alwala ba duk wankan shari'a idan mutum yayi bai da bukatar sai ya canza wata alwala zai je ibada ya sallah da wannan Allah sa kun fanci wannan abu Allah sa mu dace bil munasaba kuma dukkan wanka da aka sani a shari'a iri ɗaya ne kawai wanka da aka sani a shari'a musulunci iri ɗaya ne kun ga wankan shiga musulunci ayin kafiriyar musulunci ana cewa yi wanka ko to wankan janaba wankan al'ada wankan haihuwa jinin biki kenan wankan juma'a wankan ɗaukan harabi wankan duka waɗannan duk iri ɗaya ne allahumma wanda ke ɗan bambanci ma shi ne dace na al'ada da na haihuwa shi ma ba dole ba ne shi ne a sa turare a gogoga inda jini ya taɓa a wanke wajen da turare almisk shi ne kawai bambanci sai in mace na da kitso za ta warware kitsan shi ke nan bambancin kawai amma duk iri ɗaya ne Allah sa kun fahimta kaga mace za ta iya ta fara wanke bangare a yi alwala sannan a wanke bangare dama bangare na hagu yanda ake wankan kenan alwala sai a fara wanke bangaren dama sai a karasa da bangaren hagu wannan sifatul kamal kenan akwai sifatul ijza wanda mutum ya yi da za ki zo wanka kawai ki ɗiba da niyyar wankan ibada kawai kowace ibada ce janaba wanka al'ada wane kawai kika kama kwara ko ina kawai shi ma ya yi da za ki je ki tara shaya kan ki ki taunka ki saki famfo kina gugu da ko ina kawai shikenan da niyyar wankan ibada da kike so ki shi ma yayi kun gane amma sifatul kamal shine ki fara alwala ki wannan ki in kin gama alwala sannan ki wanke kan so uku sannan ki wanke bangaren dama sannan ki wanke bangaren hagu to wannan sifatul kamal kenan Allah sa kun fahimta amma waccan din ma yayi insha Allah ta'ala jama'a ina fatan an fahimci wani abu to abu na farko daga cin mustahabbai da ake so ranar sallah shine yin wannan wanka din jama'a an fahimci wani abu ko Allah sa mu dace abin da yasa haka an samu hadisi daga Ibn Umar Allah kara masa yarda yace ya kasance na yin wanka kafin ya fita zuwa masallaci ranar karamar sallah wannan kuma hadisi ne wanda imam malik ya fitar da shi da imam shafi da abrazak san'ani duk hadisi ne ingantacce sannan an tambayi ali dan abi talib game da wanka sai ce wanka ana shi ranar juma'a da ranar arafa da ranar babbar sallah da ranar karamar sallah shi ma hadisi ne da imam shafi ya fitar da shi da bai haƙi so hadisi ne ingantacce shari'a ta zo da wannan abu na biyu da aka soyi ranar sallah kafin fita masallaci shine at-tajammul wa lubsi ahsana siyabi wa lubsi ahsani siyabi shine cin ado da dora mutum ya sa kayan shi da suka fi kyawu an so ranar sallah in zaki fita ki ci ado ina fatan fahimta ki sa kayan ki da suka fi kyawu kun gane so wace ce ranar sallah din karamar sallah dai ranar sallah shine ranar da ake zuwa sallah idi ina fatan fahimta wannan bikin sallah ko mutane suka dawa kansu abin nan amma abin da shirya ta ajiye musu ranar sallah shine shi da haka radda zaki je sallah ranar sallah abin da ake so shine kayan da kika dinka mafiya kyau sai ki sa su ba kamar da mu muke a ƙasa Hausa ba ran sallah ba kayan da suka fi kyau ake sawa ba ran da ake cakkare shi ne ranar hawan daushe ko ta wannan saɓanin suna kenan ranar cakkarewa to shi ne ranar sallah ɗin ɗaya ga watan wani kenan shawwal wata ma fa saboda rashin basira ko rashin sani ne ko jahilci sai kaga za ta isa tsohon kayanta ta je sallar idi da shi sai an dawo ne ranar babbar ranar hawan daushe to shine sai kaga an sabon takalmi ba za a sa shi ba ranar sai ranar za a sa sabon takalmi sabon hijabi ya dauki guga malam hmm komai ranar zaga abin da shine ranar zaga zaga gadi fa fes amma ranar sallah sai a hankali to abin da aka so yake ya uwa da kuma ruzu shine ranar sallah haka shi ake sawa kun san sambani su ma haka ke akwai ranar wankan hawan daushi shi ma ya ajiye shadda shi sai ɗauko wani tsohon yadi na shi mai ɗan haske haka sai ɗan goggoge sai ranar hawan daushi ne za a ci gayu a ranar sallah ɗin za ki sa ahasan siyabi tufafinki mafi kyau ranar da za a ci ado a yi ƙunshi ina fatan fahimta a yi lalle a yi kitso an kwanci wani abin ko duk wani kauje-kauje da ke kafa ɗin nan a sa wannan abin duk a kukurje shi haka eh yawwa turare irin na mata ba irin na maza ba mai fita da a cabtaba duk yana ga cin ado ɗin ranar sallah kafin a fita to sai dai ku sani mata akwai ƙarin doka a kansu maza kam za su cakare ras su fito haka nan mata kuma duwa da ta ci ado sai ta rufe shi daga sama har ƙasa kun ji wannan abin in kika ci adon kika sa a tamfake ko ki ko shadda ki kika haɗe to sai ki kawo hijabi ki sa ina fatan fahimta rufe fuska sa niqabi ba dole bane amma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma aminci ne da sutura ga su mata macen da ta sa hijabi ta sa da ƙabi za ga tana da security a cikin rayuwarta ba kowane banza jack and hari ne zai taya ta ba ina fatan fahimta sannan kuma duk wani abu zai faru da ita yan uwanta musulmi suna kishinta ko da yan iska ne shi yasa ko da yan matan da kuke ji ana cewa an sace ranar sallah din nan ai baka ji an sace masu niqabi da hijabi da kamala haka ne ko ba haka ba wancan tsiraraitattun ɗin su ne ake sacewa faro-faron banza ne dama garin banza da ke tafiya ina faro-faron ɗin banza ke kika wulatan kanta da kanki farko sannan wani ya sace ki a ɗauki mace a sa a mashin tana buge-buge fa an gudu da ita kenan mashina kamar goma su bi ta kuma saboda ba shi da yanta musulunci sanda kiyar cinta a danki tun da an ce ana aduwanar sallah ba a ce ban da mata ba da maza da gaba ɗaya wannan dokar tana kansu to amma sai ki rufe idan kika so sai ki sa niqabin ki ina fatan fahimta in goma ki ga dama sa niqabi to ba dole bane dama sannan hannu kuma koda mace ta sa kwalli ina fatan fahimci wannan abu to amma hannu shi ma ba al'aura bane hannu nan haka wuyan hannu ba al'aura bane to amma fa idan kika zuba kunshin nan wanda ke kankin kalla yana baki sha'awa ke ma kin sa akwai matsala to sai ki kawo kwakwa zani safa sai ki sa sai ki rufe hannun in ko ba za ki yi haka ba to sai ki bar hannun a cikin hijabin ba sai kin mai hannu din nan ba kenan ko da ki hannun sai ki saki hannun a cikin hijaban naki ina fata kun fahimci wannan abin wannan fa shine zaman ku lafiya dan abin da shirya ta ce ku yi kenan amma yanzu wata tana nan ta shirya irin kunshin da ta yi da an zo wuce wajen maza ma ba a garta ya kan gami mika hannun ita sai an gani ne haka ana wani ya rafa shi haka ko ba haka kuke yi ba a yan wanta mata ma sai ta nuna gamna wasu ma tana kallon na wuce ita ma ya da nata da na wuce wuce fi kyau sai a kiyaye jama'a bin shiriyar manzan Allah shine daidai a cikin rayuwarmu Allah sa kuna fahimta eh da haka gaban da cewa cancaba ado shine abinda ake ado kuma ana so a shi ranar sallah malai yake cewa wal aslu fi istibabi hada hadith ibn umar dalili akan wannan shine hadisi Abdullah dan Umar qala ce akhadha Umar jubatan min istabraqin tuba'u fi suqi sai da Umar ne ga wata babbar riga ana sirra a kasuwa wadda an yi ta da mix din alharini wato ta haɗu da ya ganta fa'akaza sai ji sai ɗauka sai na umar fa'ata rasulallah sallasanin faƙala sai jijin manzan Allah ce ya rasulallah ce ya manzan Allah ibta hadihi ka sai wannan rigar mana ta jammal bihalil aidi ka ringa cin ado da ita ranar sallah walwafud don aka ce za a yi baƙi na musamman sai ka ringa sawa ya ce a lifta fa'idojin ne a ƙarshe annabi ya ce mashi ai bai halarsa musa wannan rigar ai ba mai sa rigar nan ta alharini sai wane sai mun la khalaqa lahu kun fahimta to wal hadis zuwa dai ƙarshen hadisin wa minhu ulima anna tajammula yawm al-eid adatun mutaqarriratun bainakum daga wannan hadisin na agan cewa ashe yin ado cin ado ranar sallah wata al'ada ce da ta tabbata cin sabai walam yurkir hannabi sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da aminci Allah bai inkarin wannan magana ta sai na Umar ba fa ulima baqa'uwa dan haka aka san sai aka gane cewa to wannan al'ada ta cin adoran sallah ta tabbata da tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin malam kuma ce wannan hadisi da makaranta asalin shi na cikin sahih bukhari sannan an samu ibnu abbas yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu yawmal idi burdatan hamra ranar sallah ya kasance yana sa wasu kaya asin da asin jajaye wato kayan ado kenan da haka wannan ya tabbata daga cin shari'a manzon Allah cin ado ranar sallah an fahimta ko mun ji cewa ranar sallah da shi na da muke idi babbar sallah ce ake da karin kwana nawa karin kwana guda uku amma karamar sallah kwana ɗaya ne ranar bikin sallanmu kun fahimci wani abin ko to an ce wai ban san tabbacin magana ba wai wannan a zariya bana za mu yi kwana bakwai ne wai ana yin sallah ko ban san tabbacin wani abin ko akwai wanda ya ji wannan tabbacin malam bashir akwai wanda ta ji wannan tabbacin magana to allah ya kyauta in ma dai haka ne wani shari'a ce aka kawo mana kawai da wata sabuwar al'ada wanda ya so yi abu na uku al'aklu ƙablal khuruji ilal musalla fi idil fitri khasa an so mutum ya ci abinci kafin ya fita zuwa masallacin idi amma ranar ƙaramar sallah kaɗai kafin ki je ƙaramar sallah wannan nuke fuskanta kenan an so ki ɗan samu ki ɗan cosu abubuwa kafin ki fita aka ce an anasin radiyallahu anhu qala an sawar gansa Allah kara masa da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yagdu yawmal fitr hatta ya'kula tamratin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance ranar karamar sallah baya fita sai ya ci dabinai tukuna wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi da Ibn Majah da Imam Ahmad dukkan hadisi ne kuma ingantacce kun gane kenan an so a ci kuma in so ne ga abin da annabi yake ci shine da dabino to ko da aka ce dabino ba fa dole ki tsaki ci dabino ba kina dama ki hada shayin ki mai lafiya ki sha ko da maman tuwon ki ki ci ina fatan kwance wannan abin Allah samu dace wan buraida hawayo an samu daga buraida ke cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am annabi ya kasance ranar karamar sallah baya fita sai ya ci abinci wa yawman nahri la ya'kulu hatta yarji'a rana babba sallah kuma baya cin komai har sai ya dawo daga masallaci fa ya'kula min nuskatihi sai manzo nusaikati sai annabi ci daga abin yankansa wannan layyar da yi kun fahimci wannan abun ko kaga wani abun bance mana babba sallah sai an dawo amma ga mai layi kenan wanda bai dole ba wani abu akan sa wannan shi ma hadisi Imam Ahmad Imam Tirmidhi fitar da shi bin bada da Imam Ahmad والحكمة في الأكل قبل الخروج في عيد الفطر ألا يظن الظان لزوم الصوم حتى يصل العيد abin da yasa aka ce a ci abinci kafin a fita sallar karamar sallah shine kada wani dauka wani karamin azumi ne aka a ranar fa ka'annahu saddun saddu hadhihi zari'a fa ka'annahu sadda hadhihi zari'a abinda annabi yake sai zama kaman ya toshe kafar banna ne don kado ne ɗauki wani aiki da shari'a ba ta sani ba ya mai da shi a matsayin shari'a wa fil adha a kuma babbar sallah abin da ta annabi ke jinkirtawa yu'akhiru hatta yakuna fitruhu ala udhiyati yana jinkirta ne ya zama karinsa ya fada kan abin layyarsa ne jama'a na fatan an fanci wani abun wannan shine insha Allah ta'ala Allah ba mu iko in dai za ki fita ƙaramar sallah ki ci abinci in kuma ba ki in babbar sallah kafin in babbar sallah ne in za ki layya sai ki bari sai kin dawo sai ki ce daga layyaki ala samu dace amma duka wannan ba kuna ji ana ce muku babu musahabbai ne ba babun dole dole bane misali kin tashi ranar babbar sallah da yunwa sai ki ce sai kin je sallah idi kin dawo sun ci da layyaki za ki cin abincinki cikinki na raraka mai ma mai ulsa ce ki a sai ki bari sai ki ci abincinki duk ba dole bane wannan abun Allah samu dace amma wanda ya samu lada kuma ya kyautata abu na gaba na hudu da aka so mai sallar idi yayi ranar su fita sallah shine at-takbiru fil idain min hin al-khuruj kabarbari a ranar salloli guda biyu karama da babba hin al-khuruj tun san da aka fita zuwa sallah an so yin kabarbari kuna jin wannan magana an so mene kabarbari tun da aka mene fita sallar idi ta cikin magabata ma akwai wanda aka ce da an ce an ga wata yake fara kamar bari din kamar yadda abubakar abin nan mai littafin abin nan ibn abi wannan littafin al-awsat ya kawo a cikin littafin al-awsat cewa wasu suna fara kamar bari cikin magabata cikin sabai daga an ce ba an ga sallar idi an gar wata to alahi hal mafirin jaya aikin sahabbai da na annabi yana annabi in zai fita sahabbai suka fita suke farawa daga sanda aka ciwo kulliya za a fito gida sai a fara wannan kabarbari din waɗannan kabarbari jama'a sun shafi maza sun shafi mata kamar da ka sani yakin haji maza za su daga murya mata kuma za su daidai da su da zai asijai da kansu ba sai sun halla kansu ba da bambancin halittu din jama'a na fata kun fahimta Allah samu dace sannan wannan tana daga cikin sunna ko in ce tana daga cikin sha'ira min sha'airi maza idil musulmina yana ga cin wani abu da ya bambance idin sauran al'ummomi da idin musulmi mu idin musulmi za mu je kababari ne da ta Allah maɗaukakin sarki kuma tana daga cin sunnoni jama'a da yanzu ake nema a kashe su muna ji muna gani mu musulmi muna nema mu kashe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan abun ko ba fa sa caji in mutum ya sa caji aka ɗauki waya shi sai sati ba a dawo da ita ba shi ne dokar wajen baƙi ne halar ina fata mafanci wannan abin kuna ji tana daga cin sunnoni na manzan Allah da mene da ake so suka kusa mutuwa saboda saka cin mu al'umma Allah kyauta malam ce qala Allah ta'ala ai Allah madaukakin sarki ya ce walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna Allah madaukakin sarki ya halasta muku da shan ruwa ne idan kuna halin tafiya ko in ba ku da lafiya saboda bayan sallah sai ku cike adadin kurama sannan kuma bayan sallah din sai ku ringa kabarbari kuna girmama Allah madaukakin sarki saboda shi ne da ya baku kuma wannan zai sa ku gode Allah madaukakin sarki malai cewa qad jaa anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakhruju yawm al-fitr kuma yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya kasance na fita ranar karamar sallah fa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla annabi sai ya ci gaba da kabbarbari har sai yazo wurin sallah idi masallaci idi kenan wa hatta yaqdi salah har sai ya gama sallah fa idza qada salata qata'a at-takbira idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karashe sallarsa sai dakatar da kabarbari din kun gane ma'ana annabi in ya fito zai fara kabarbari har ya zo masallaci har ayi sallah ana gama sallah to sai dakatar da kabarbari din to wata ta ce a to ake kabarbari kwana uku bayan babban sallah zaki ji bayani wa bin umara wancan hadisi imamu ibn abi sheba ya fitar da shi malam ke cewa wani bin umar radiyallahu anhu daga bin umar allah kara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi kana yakhruju fil idaini ma al fadl bin abbas ya kasance a sallar idi guda biyu yana fita da shi da kaninsa mai suna al fadl bin abbasin wa abdullahi ibwal abbas da abdullahi dan abbas da shi kanshi abbas dan abdulmutallabi din wa ja'far da ja'far dan gidan sayyidina abin nan ja'far kenan wanda ya rasu kenan wal hasan wal husain wa usama ibn zaid wa zaid ibn haritha wa ayman ibn umm ayman rafi'an sautahu bit tahlil wat takbir ma'ana annabin ya tashi fita da yake babban gida ne sai ɗaya wannan jama'a gaba ɗaya nashi ina fatan fahimta zai ɗauko abladan abbas ja'afar hassan husaini usama ɗan zaidu aiman ibn umma aiman ɗan wannan mata da ta da manzan allah ɗin nan za ku tuna ta barkatul habashiya ta da mai suna Aiman kun fahimta wannan duka sai manzo Allah ɗebo family haka a fito gaba ɗaya masallaci in ya fito kuma sai fito da mene yana kabar bari yana kadaita Allah da kalmar shahada kun fahimci wani abun ko da haka haka ya kamata din kamar da masu gida mazaje suke yi haka ya kamata din a yi kuma galiban ma kamar da muke yawan ga mata sun fita maza sun fita daban kamata mu ringa tafiya da iyalanmu gaba daya kana da mota sai ka kwashe su ba ka tafi ka debo abokanka ba ƴaƴanka da matanka so kamata ka kwasa duk da mun za mu ji an fi so a tafi masallacin a ƙasa ne insha Allah ta za mu ji wannan karatu din amma babu laifi abin da kamata mun ga ɗiban iyalanmu ne gaba daya suna ji kamar da muka faɗa katin da muke ranar juma'a inda kai a cikin sai sun gajin wata izza a rayuwarsu ina fatan fahimci wannan abin sannan kuma baka bari wani makabanna ba Allah kyauta to kun ji manzon Allah yana fita da wayennan yana daga sautin sa kun ga muka ce rafi'an sautahu bitali na daga sautin sa da haka ba za a ringa kabar barin kamar ana gulma bane kin san gulma ce ana ana kallo kuma ana dan kasa kasa da murya ko ba haka ba yau wannan buɗe murya za ka yi an fahimci wani abin ko ana allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ta yi sai in an gaji sai a huta sanda wani gaji wani kuma lokacin ya fara ko ba haka ba kawai rana ana so a gari ya ɗauka ne kawai ana ta kabbara ga allah maɗaukakin sarki ne ina fata mun fahimci wannan abun mata kuma ba shiru za ku yi ba kace to ai mu mata ne mm har da matan za bude muri za ai za su kaba bari su ma su ma lu takabbirullah har da su sun tashi ai wannan ai ta debo su ma mata ta zuba ciki malam sai ce fa yushra wannan asari ko ko wannan hadisi da muka karanta a wanda ya fita da shi bai baihaqi sannan albani inganta cikin irwaul galil malin sai ke cewa fa yushra'u li kulli ahadin an yujhira bit takbiri inda ko an yajhara bit takbiri inda al khuruj ila al eid bi ittifaq al a'immatil arba kun ji malai ce an so an shar'anta kowa ya bude muryarsa da kabarbari tun san da aka fita sallar idi wannan kuma shine fatawar dukkan malaman nan guda hudu imam malik imamu abu hanifa imamu shafi ahmad bin hanbal lakin bayyanahu ba'd ulama ala annahu la yushra fi takbir al-ijtima' ala sautin wahidin sai dai wasu malamai ko kuwa cikin malamai yayi bayanin cewa ba a so hada murya gaba ɗaya ba idan da ake kowa a hada murya da gaba ɗaya na a hada gaba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar wal a hada murya gaba ɗaya nan yace ba a shar'anta haka ba kama ya fa'aluhun nasu yau ma kamar yadda wasu mutane suke a yau ƙultu abu malik yake cewa ni kuma sai ne ce wa ƙar yastadallu alama yustadallu alama shir'iyyati hadal ijtima bi ma'allaqahu al-bukhari bi sigatil jazmi an bin umara ta yiwu a kafa hujja a halascin haɗa murya wajen kabarbarin da abin da al'imam bukhari kawo shi ba da isnadi ba amma da siga da jazmi cewa daga ibn umar cewa kana yukabbiru fi qubbatihi bi minan dan umar ya kasance na kabbara a ɗakin sa na garin mina fa yasma'uhu ahlul masjidi mutanen masallaci sai su ji fa yukabbiruna su ma sai su kabbara wa yukabbiru ahlul aswaqi mutanen kasuwa su ma su kabbara hatta tartajja minha min minan takbiran har sai mina ta dauki gunji da kabarbarin masu abin nan sai malam kuma ke cewa wa kunnan nisa mata sun kasance yukabbirna suna yin kabbara khalfa abana bin Uthman a bayan abana dan Uthman wa Umar bin Abdul Aziz da Umar dan Abdul Aziz fi a layali tashriqi ma arjali a kwanakin da ake na bayan kwana uku bayan sallah tare mazaje fil masjid ake masallaci fal mas'alatu yace ita dai mas'alar ko dai ai kabbara gaba daya ko kowa ya tashi ijtihadun magana ce ta ijtihadi wa nazarun da kuma bincike wala yanbagin nisa'u wa shiqaqu li ajliha bai kamata abin ya zama abin fada ba da raba sahu Allah sa an fahimta so abin da ya kamata khuruja min al-khilaf kowa ya tashi kabar bari din in kuma kaga sun hada murya suna yi kamar da wasu malamu suke naka ka abai zama tsakanin fada ka nuna masa abin da kake ganin shine da cikin mana a yayin za a fahimta Allah sa kun fahimta to ya ake kabarbarin malam ce siyagu at-takbir ko kuma sigadu takbir sigare da ake kabarbari din lam yasiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun marfu'un fi sigati takbir ba sama hadisi karar ba daga manzon Allah da yace ga yadda ai kabarbari din lakin sabata an bin mas'ud annahu kana yaqulu sai da tabbata ga bin mas'ud Allah kara masa da kasance yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd abula dan masu da kasance na wannan kabarbari din ni kuma ina gani fa cewa eh in ma bai tabbata hadisi ba zai iya zama tabbatan hadisin manzon Allah hukuman kun fahimta sai zama hadisi ne tabbatacce hukuman ba lafzan ba sai zama tunda abula dan Mas'ud yana wayannan kabarbari din kun fahimci wannan abun ko kuma ga sahabbai muwaffaruna a lokacin kuma dama gashi mun kanta da ziyar tabbata annabi yana kai barbarci da family insurance ta masallaci sai zama to abu ne da ya koyo daga manzon Allah sallallahu alaihi ba ijtihadi ne nashi ba kuma ba zai a ce manzon Allah sun goito yana wayannan kabarbarin ba a ce su kuma su wasu ɗebo su kabarbarin daban ba wanda suka jirga manzon Allah ba sabai sun fi karfin su wannan aiki din Allah samu dace don haka kun ji siga ta farko da ake wajen kabarbarin shine mene الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أم فهمت الله أكبر الله أكبر أبميت الله أكبر الله أكبر هكذا أنجي ina fatan kun fahimta kuma kun ji cewa mata masu zuwa sallah da su ake a masallaci a zamanin abana dan usman dan affan da kuma zamanin umar dan aziz da sauran sabai wannan hadisi da makaranta ko na asari ibn abi shayba ya fitar da shi da isnadi ingantacce sannan haka na ibn abbas ya kasance na cewa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar wa ajal Allahu akbar alama hadana Abdullahi Abbas shi kuma irin sigar da yake kenan shi ma abin da na faɗa akan asarin Abdullahi dan Mas'ud shi ne dai akan asarin Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yadda da haka in kike wancan kike wancan Abdullahi dan Mas'ud kuma sai ki waiwai kuma ki na Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yadda Salman Farisi shi kuma ya kasance yana faɗa yana cewa yana cewa kabbirullaha ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wannan shi kuma Salmanu shi ke irin wannan kabarbare din ina fata an fahimci wani abin to malam sai ke cewa amma ma zadahul amma wa matabu'uhum fi hadha zaman ala takbir mimma هو مسموع ومعروف فمخترع لا أصل له قال الحافظ فتح الباري وقد أورث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها yace abinda malam mutane suka kara a kabar bari din wanda ba su da asali to wannan bid'a ce mutane suka kakaro su kawai to amma mu dai a nan Najeriya alhamdulillah ina jin ba mu samu wata sabanin wanda suna ta zo da shi ba ko ko ko su kabarbar da ake sabanin wanda muka ji yanzu wannan dai da muka ji su ne musamman wanda Abdullah dan Abbas riwaya Abdullah dan Mas'ud ita ce fita fa shahara a gare mu ina fatan fahimta wasazai kuma tunda ilimi ya dozo sun kara da ta Abdullah dan Abbas shi ma suna yi so don da kai yayi daidai insha Allah ta'ala mu kan wacan bid'a da yake ishara da shi da Ibn Hajar mai wacan kasashen su ne suka samu wannan abun amma mu nakan alhamdulahi bayi malan ce fa'idatun ga wata fa'ida waqatut takbiri fi idil adha an yukabbira min fajri yawmi arafa lokacin da ake kabarbari a ranar babbar sallah to tun daga ranar tun daga fito alfijir na ranar arfa ake farawa kun gane ai mun ce karamar sallah sanda aka fito gida lokacin ake fara kabarbarin ko to babbar sallah fa tun daga ranar arfa ranar nawa ga wata kenan tara tara ga wata ko ranar da ake arfa kenan ko to tun daga gari waye haka zaka fara kabarbari kana yin sallah asuba sai ka fara wannan kabarbari da safi da rana da yamma da daddare har gari waye haka har kwana uku za a ga wannan kabarbari din kun gane bambancin karamar sallah da yaushe ake farawa na sanda aka fita za a je masallaci babbar sallah fa tun waye gari ranar arafa kenan ko to Allah ya mu dace to sai dai mu gaskiya a Najeriya wannan suna ba mu santa ba gaskiya sai dai a bakin ɗaliban ilimi ne Allah ya mu dace sai a raye wannan suna na babban sallah ranar arfa a jikina ta kabarbari wata ta ce miki a ai ba gobe ne sallah ba yau nake cewa ai ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi tun ranar arfa haka sabai suke malin yace waqtu takbiri fi yukabbiru arfa wa ila akhir ayyami tashrik har karshen kwanaki ku na sallah wa ala hadha jumhurus salaf wannan shine fatan mafiyon salaf mafiyon magabata wal fuqaha min as-sahaba wal a'imma da malaman fiqh cikin sahabbai da kuma shugabanni cikin limaman musulunci jama'a kun fahimci wannan abun ko wanda ke son ganin bayan dalla dalla ya duba littafin majmu'ul fatawa na ibn taymiya majalidi 24 shafi 220 haka na cikin irwa'ul galil za ga cikakken bayanai insha Allah ta'ala Allah sa mu dace to malam sai ya faɗo ta magana wa yuqayyidu ba'dhum bitakbiri aqiba salawat wasu suna kai da kabarbarin da za a ringa yi rana babbar sallah cewa bayan an gama sallolin farilla ne kamar wanda haka yake a cikin mazhaban mu ta malikiya da ake abi a Najeriya cewa ana karbar ne guda 15 bayan an gama sallolin farilla haka aka tashi aka ana idan haka a Najeriya ma a wancan lokacin ba a san yin kabarbarin a bakin akan titi ba to sai malam yake cewa lakin la dalil ala hadha sai dai babu dalil akan kayyade kabarbarin a bayan sallah kadai faqad allaqa al-bukhari bi sigatil jazmi bukhari ya kawo hadisi ba tare da isnadi ba da kuma siga ta danganta magana kai tsaye ga mai yinta yace wa kana ibn umar yukabbiru biminan tilkal ayyami abdullahi ɗan kasance yana yin kabarbari a garin mina a kwanaki ukun sallah wa khalfas salawati da kuma bayan salloli na farilla wa ala firashihi hakan akan shimfiɗarsa wa fi fusqatihi da gonarsa wa majlisihi da majlisinsa wa mamshahu yana tafiya kan hanya ma yana yi tilkar ayyami jami'a cikin dukkan wannan kwanaki gaba ɗaya kaga kenan ashe ba bayan sallah kadai ake ba ana yi da yaushe ana yi a cikin gida ana yi akan hanya ana yi akan karfan kasuwa Allah sa kun fahimta amma kayyadira ce mene bayan sallolin farilla ta wannan kuskure ne bai tabbata ba daga mansunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaidin da aka sa amma cewa ai ko da yaushe shine tabbata daga sunnan manzon Allah da kuma ayyukan magabata sai ka duba ibn abi shayba daga asarai da yawa da yadda magabata suka abla dan umar abu huraira da sauran suka je kasuwa ma suka ji gari shiru ba a kabar barin sai je sun ga tunatar da mutane sai su fara daga murya da karfi suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai mutane su tuna sai ga an dauka kasuwa ta dauka in waje ne akan hanya sai ga hanya mutane da an tunatar da su ina fatan fahimta kun gane abin da ma nake fada abin da yake cewa a ce bayan sallah kawai za a yi shine ba daidai bane amma a ce za a yi bayan sallolin kuma da bayan bayan sallolin cikin kasuwa da gari wannan shine sunna ba ta da kaidi ba to anan akwai gyara kuma da aka zo gyara sai suka kuskurantar da cewa kuma wai yin kabarbarin bayan sallah kuma bid'a ne shi ma wanda kuma gashi ya tabbata sahabbai suna yi mun kan hadisi ba cewa kunnan nisa yukabbirna ma abana khalfa salawat wa khalfa umar bin abdul aziz da kaza da kaza ana yi sunna ne yin kabarbari din bayan an gama sallah wannan tabbataccen magana ce amma kaidin da cewa sai bayan sallolin ne wannan shine bai tabbata ba ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to jama'a kan mu da wannan sunna ta mutu da haka ya koyi mawatan an tashi zuwa sallah kun san zaka ji sai ki sai ki ji ke kadai kike yi kullun da kin kofa ta sallah idan ba dai gyara Allah ya kawo mana ba karshen ta nan gaba yara ba za su tashi ba san wannan sunan ta kabar bare ran sallah ba amma mu san da muka tashi kowa ya san ana wannan kabarbarin kowa za a fita masallaci ana kabarbari amma yanzu fa sai ka kama hanya tun daga kofar gidanka har ka je masallaci baka ji mutane suna kabarbari ba kuma wannan kokarin kashe wannan suna duka bai shekara goma kasan nan ba don haka ya ku ahla sunna ya ku yan salafiya ku raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne dama aka san da raye da sunna su yan bid'a dama ƙara kashe ta suke su kawo ta su bid'a ku kuma ku raya kar ki ji kunya ki raye da sunnan manzon Allah baki san alkhairi da Allah ya daki da shi ba kuma ki buɗe murya ki ringa cikin mata in ki wuce ah wance yake tafira ya wannan kafara ce ki tuna mata ina fatan fahimta maza kuma ina da hali a sai waya a sai abin nan sufiku a ringa sawa ana yi a gefe ko ina ana Allahu akbar an ga tunatar da mutane a samu usare suna ta da tunatar da mutane har sai murai da wannan suna kan mai da ta mutu Allah sa an fahimta kun kasar Saudiya su ne suke amisiya gidaje rediyo ake sawa sai ka ji ana ta Allahu akbar Allahu akbar wasu matasa ake sawa masu daɗin murya in kina kamo saudiwan a cikin abun nan me ake ce da shi wannan abun wannan kwandon nan da ake kamo ta shoshi da shi satellite za ga in kana da in kuna da saudiwan sauditu inda ake sa qur'ani za ta lazo ana sa kabarbarin har masu kabarbarin an sa to haka ake kwanaki uku na ga suna ta yi da haka dole a samar da yanayi na tunatar da mutane waɗannan kabarbari ɗin ala samu dace abu na biyar a gurguje shine ya halasta mata da maza duk su masu fita zuwa sallar idi kamar da mun bayani jiya wace mun mimita wannan magana ɗin ba sannan abu na shida da aka so shine makhalafatu dariq shine idan mutum ya fita ya saba hanyar zuwan shi sallah kun fahimta idan kin je ta wannan hanya ɗin to in za ki dawo sai ki dawo ta wata hanya an so wannan a cikin sallar idi din saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da yin haka cikin hadisin da Imam Bukhari fitar da shi daga Jabir dan Abdullahi Allah kara masa yarda sannan abu na bakwai an so almashihu ila almusalla wa adam rukubi illa li haja tafiya a zuwa masallaci din a taka a ƙasa kar a hawa abun hawa sai inda bukata ta kama kuma nisa ya a waje ya nisa sosai ko mutane suke masu saroni wanda ba su lafiya sosai ko tsofaffi wannan babu laifi su hau abin hawa ina fatan fahimta abu na takwas shine aka ce yusahabu tabkira ilal musalla an so a yi sauri wajen fita zuwa masallaci din saboda wani daga cikin sunnoni na magabata akai shine saurin fita masallaci din to jiya na ga muku cewa hakan za ki samu masara ke ɓarin duk abin da ya kamata ki yi da wuri wajen fidakakkono a fitar da wuri kwana ɗaya ko kwana biyu ko kuma ranar kafin asuba makin fitar ki tashi da wuri ki shirya kanki ki shirya yara ki shirya mai gida komai a shirya a ranka ya fita da wuri ɗin yana ga cin suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to in an je masallacin idi ana nafila kamar da sunna ne in ke zo masallaci ki nafila ko to masallacin idi shi ma ana nafila ingantacce magana shine babu nafila a san masallacin idi in kin je kawai zaki samu waje ne kawai ki zauna ki ci gaba da kabarbarinki kun fahimta ana kiran sallah ko ta da iqama a sallar idi ba a kiran sallah ba a ta da iqama a sallar idi kun mutu na bu ba kiran sallah ba ta da iqama zaki zauna ne ki jira liman to dan liman ya zo ya ke sallar idi idan liman ya zo farko shi ma ba zai komai ba tankas da ya taso zai shige wajen mumbarinsa ne ina fatan fanci wani abu ko da ke ba magana mumbari ba shi mumbarin ma yana daga cikin matsala da malamai suke tattauna a kan shi cewa wasu khalifofi ne suka kawo shi a cikin musulunci ba ba sunna ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ina fatan fahimta amma da ya tabbata abin nan ko da ke canjin mumbarin ne subhanallah ina lillahi wa jiuna mai ya kare hmm ban ji ba to amma ai mutun nan za mu iya ji to da muke nan ko za mu iya ji a nan ko to nan zai ce wata ɗauka to mu ci gaba su can sai ka je ka bincika ya me ya faru tukuna ala samu dace kun gane idan aka je liman kai tsaye zai wuce ina zai wuce wajen mumbarinsa ne je hawa kama ya fa fara sallah yanda ake sallah din kabbara raka'a farko ana kabbara guda nawa ne eh guda nawa kabbara guda bakwai bayan me kenan bayan kabbara harama da haka yankin hada da kabbara harama sun zama nau kenan guda takwas yadda ake kabar barin Allahu akbar kabbara farko kenan za a daga mene hannu amma bayan kabbara farko ba a ci gaba daga hannu kun fahimta kuma za a yi ta ne ɗaya bayan ɗaya ba za a zuba su ne gaba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a ɗaya bayan ɗaya ke Allahu akbar sai ɗan tsaita Allahu akbar biyu kenan sai ki lissafa sai an kai guda bakwai sannan tsakanin wannan kabbara da wannan kabbara babu wata addu'a da ake yi kun gane wannan shine abin da firin jiya cikin maganganun malamai babu wata addu'a da ake tsakanin wannan kabbara da wannan kabbara shi ne ingantacce magana mafi rinji a cikin maganin malamai kawai shuru ake idan an gama kabbara sai a mene sai a karatu a fili a karanta fatiha a karanta sura ya tabbata a sallar idi manzan allah a karka a farko yana kanta sabbi hisma rabbikal ala a raka ta biyu yana karanta mene hal'ata ka hadithul ghashiya ina fatan fahimta a kabbara ta biyu a raka'a ta biyu kabbara nawa ita kuma ake yi eh kabbara biyar banda shida in an hada ta dagowa kenan ko kun gane in an hada da wanda za dago daga zama sai zama shida amma ba a lissafi da ita in dai kin tsaya gem kabbara guda biyar ake shi ma kamar waccan ɗaya bayan ɗaya ake yi sannan babu wata addu'a a tsakani ina fatan fahimta babu wata addu'a tsakaninsu sai ai karatun fatiha ai karatun sura jama'a kun fahimci wani abin ko sannan zikirori da ake yi a sallah a ruku'u da a sujuda iri ɗaya ne da na yau sallah yau da kullum da ake yi subhan rabbiyal azim wa bihamdi a ruku'u ko subhan rabbiyal ala wa bihamdi a sujuda ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhu ko kun da yanda dai ake azkir haka ake sannan sai a zauna ayi tahiyya ayi addu'a ayi salatin manzon Allah addu'a kuma ayi sallama wannan mutum ya ya riga sallidi kenan duk wani imami abin da yake kenan wannan shine sunna amma a mazhabin malikiya a raka'a farko kabbara nawa ake shida shida suke arkan bar farko kun lura su bakwai ɗin sai suka sa hadda mace kabbara harama to yanzu in kes kin je masallacin malikiya masin guda shida ya za kenan sai ki ƙara ɗaya ki ina fatan fahimta idan suka yi shida ke sai ki ƙara guda ɗayan ki ta cike guda bakwai gaba ɗaya don annabi yana cewa idan masu sallah suka kyautata ko kyautata tare da su idan suka muna na sallah ko nisanci muna na wata su don suka muna sai ke sai ke gyara abin ke daidai sai ke raka sai ke kabbara ke guda bakwai jama'a fata an fanci wani abun wannan shine siga sallar jam'i ma'ana siga sallah ta kabar sallar idi insha Allah ta'ala jama'a kun fanci wani abun ko na'am magana ne to idan an gama sallar an gama wannan sallah kamar da kuka ji ta din nan me rage kenan sai huduba to huduba ana yi kuma ana yin ta guda ɗaya ne liman na gabawa zai huduba ga maza idan ya huduba ga maza guda ɗaya zai huduba kuma ba sunna bane huduba guda biyu da ake an wa'azi tun malam albani na dare Allah ya da rahama yake ta limaman nan wa'azi sun kisa gyara baya daga cin sunna hudu ba biyu hudu ba biyu ana sallar juma'a ne amma sallar idi karama da babba kwara ɗaya ake manzon Allah ɗaya yake yi sannan kuma dukkan yana kuɗe su da innal hamdalillah ba da wa'annan kabarbari ba kamar limamai da suke din nan a buɗe kaba da kaba Allahu akbar kabira a tai ta kaba Allah ba ba sunna bane wannan wannan malamin makaranta ta fashi duka ya kawo su ya tattauna matsala din ina fatan fahimci wannan abu abin da yake sunna shine buɗe da innal hamdalillah kuma ayi guda daya sannan mustahabbi ne su ma mu su saurari hudubar liman sannan ina ba dole bane kenan amma in sun tashi ba su laifi ba in kin saurara kin samu lada na sauraron hudu ba idan baki saurara ba ba dole bane kuma ba laifi akan haka din sannan yana ga cin sunna liman idan yayi hudu ba ga maza ya ware mata musamman ya je wajen sai masu hudu ba haka manzon Allah yake ko da yake akwai makabbiratu saut a ce wannan akwai speakers loud speakers din nan amma duk da kasancewa su bai wadatar da aje mata ya masu wajibi ko san dalili saboda ta yi wa irin bayanan da ya na jama'u gaba ɗaya mata suna buƙatar wasu bayanai na musamman a gare su wanda su ya shafa don sallah manzo Allah kamar Imam Bukhari wato yayi wa'azi yayi sallah yayi huduba gaba ɗaya bayan ya gama sai aka ce mene summa atan nisaa manzo Allah sai ya samu mata da masu al'ada da masu biki da 'yan mata duka waje ɗaya zo yi masa wa'azi na musamman a nan ne aka samu nan hadisi mata ku ji tsoron Allah ku yawaita sadaka don na leƙa gidan wata na ga mata ku kuka fewa a wuta ina fatan fahimta ɗaya ta ce zumbuta ce ya rasulallah me ya faru haka mata suka fewa a wuta annabi ce saboda kuna da butulci mata sannan kuma kuna da ashar a bakinku kun ji laifin kenan sai ta ce ya rasulallah da yake annabi ya magana ya amfani da kalmar yakfurna kuma kalmar yakfurna tana ɗaukan kafirci a bar musulunci sai ta ciyar sula a kafurna billah mata za ta ga kafirci su kafirci Allah kenan annabi sai ce a ai ba haka bane wannan kini fa ya kafurul ashir suna butulci mai gida law ahsanta ila ihdahin dahara kulla mace ce miji zai dauke ta ya goya ta ya sa ta a tandin mai da tandin zuma ko ba haka Allah ya sa kun ji wannan Hausar ina fata mu ci abun ma'ana yi mata komai wa iyayenta wa ‘yan uwanta komai da komai radda ta ga abin da bai mata ba ta iya ce mashi fa ni ban ma taɓa ganin alkaita kai ba mai amfani zama da kai ma a iya samun mata da yawa wanda suke da irin wannan rayu ina fatan fance wani abin shi ne ga cin butulci ko kuma ran da ya ɗauka ya ce bare wa dangin shi shi ma ya uwan shi ta banga ɓata rai in ba ta iya magana ba kenan in kuma ta iya magana ta ce ga yara ba a biya kudin makaranta ba ba a biya kudin kaza ba ba a kaza kaza ba na ce ina son kaza duk fa abin da yake bata kallo wani abun ba ana ga cin mutulci yayi mata yau yan uwanta yau ya dauka zai yan uwan shi ko zai iyayen shi ma wata har iyayen shi ma ba ta da yi masa ba iyaye da suka haifa da haka zaka ji mata suna wata magana cewa wai mene wai ba ta son ta aure ta aure miji mai mene mai kansa ko olsa hawan jini ko da olsa ko ta hawan jini wai washi hawan jini ko ta jama'a uwan mijinki uwarki ce bake ma fa wai ta ce hawan jini to baban shi ne olsa kenan ko ba haka ba baban shi ne olsa kenan wai mace to wannan banda tsautsai mai misa miji aure wannan matar in ba tsautsayi ba ai sai dai tsautsayi na rashin sani don wannan ba ta da tarbiyya wannan tsinan naci wannan tsinan naci kai mijin in ka gama ce wallah karbi da irin wannan don watan za ta kashe ka akan wannan dukiyar da take kwaɗayi wannan ba daidai ba ne rashin mutunci ne yana ga cin butulcin da annabi ishara zai shi ƙarƙashin butulcin da annabi ishara akan shi ina fatan fahimta har mata tambaya na samu jiyansa to wani iri ne ba da yake da hawan jini ko wai har faɗa ma wai tambaya ta ba wace ba ta a barka a tafa haba ke ma ban rashin tunani ke ma gobe za ki haifa kake manta ke ma za ki zama hawan jinin gobe ko sai ta haihu ne kuma sai ga tana daddafewa irin sun fi kowa kakkama sun fi kowa zama hawa jinin irinsu ne ko bari ma mata da miji ɗin sakata su wala ba za ta yi ba don tana nan tana sa ido ta sun cutar da te wancan ita ma yanzu kuma ba ta sa waɗanta shi kenan bini bini kai idan ladi me aka shigo da shi ya za a zo nan ya aka yi kullum ina fatan fahimta nawa ne albashinka nawa ka samu to kai kaza ka kawo kaza ita ce ma asalin hawan jinin irin wayannan din saboda dama ba ba ta tarbiya don haka ya ku ƴan uwa mata da ku iyaye mata ku ji tsoron Allah wallahi ku kantar da ƴan ku tarbiya ta gari ku ringa nuna masu mi zaman aure ku ringa junan ku kuɗi ku shawara ta gari kamar yadda manzon Allah ya ce mana maza wastausu bin nisa'i khairan ku ringa junanku wasiya game da mata wasiya ta alkhairi ka abokinka ya zo a fusace wance ta yi kaza ta kace tabbijan ka yadda ai kai an mare na kake nan an shanye kake nan a kaga ba kai wasiya ta alheri ba ya zo maka a fusace ta kace kwantar da hankalinka bar gidan ne ba ta hutu tukuna in ka koma shi kenan kaza kaza nasiya ta gari aka ce ba ziga za ka yi ba haka Allah ya ce wa adabi ya ce maza ko wastausu bi nisa'i khairan ku ringa waji ko nujon ku nasiya a game da mata nasiya ta alkhairi kan wani ya zo da bayanai madadin ka magance ka ce a sai ka ce a haka tai to abokin kanka ce zauna ni barin je gidan kana zuwa wance ya zo ya ce kaza kaza kaza ai rabu da shi da jirin shi nake da ma'a daga sai kenan abin ya faru kenan sai kai ka magance matsalar ba ka rura mata wuta ba ya kai dan uwa musulmi to haka kuma mata sai mu ce da kuma sai mu ce da kuma kenan istawsina bir rijali khairan kuma ku ringa junan ku wasiya ta alkhairi game da mazaji na fatan fahimta kai ke ce a to ke kika ke kika yadda ha ni kin gada mu haka a gida ai zo mu je kawai akwai wannan nan wallahi tallahi kamar yankan wuka ka akwai mai yankan wukan ba ubangiji ba sai a ruɗe ku a ce ai kamar yankan wukan an ganki ustaz ya ce kina zuwa makaranta kina hadisi kina abin nan sai a ce a to ai isahara yake to ku ji daga yau ya kuma ta ba wanda ke wani isahara a duniya ba wanda yake wani isahara bai halasta wanda ce wani isahara ba ƙarya ce ba wanda ke wani isahara kowa kan shi yake yi wa haka annabi ya karantar da sahabbai haka kuma suke yi domin ki lura a cikin addu'a istikhara din ai farko me za ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika kai kake ka roƙa ka to haka zama wani kuma sai ce miki ai sahara yake wai saboda an ga ke usa da ce baki je ba sai aure ki da istihara to daga kuma ta ku ji ba wanda ke wani istihara ba wanda ke wani istikhara sannan ba a biya kuɗi a yi kuma da kin je kin halaka kenan kuma tsakani da Allah ban tambaye ki idan kin je duk malaman sun je sun baki mijin kin mallake sai yadda kike so ake yi to what after this sai mene bayan haka hmm? sai ce sai azabar Allah na jiran kiran alkiyama kin more a nan duniya cek ɗin shi na hannunki atm na hannunki sai abin da ce a yi dukkan ji kin samu haƙada dukkin samu wannan ɗin sai me sai kuma ki jira azaba Allah ranar kiyama ko kin cuce shi kin ci amanar Allah maɗaukakin sarki kin ci amanar aure kin zama arniya ta hanyar bokanci da kika je kika yi ta yi malaman tsubbu ta hanyar malamai masu isahara kin zama tsinanniyar Allah maɗaukakin sarki to me riba da kika samu kenan don Allah me amfanin mutum ya gama morewa a wannan duniya kuma lahira shiga wuta ki zauna ki nazari da kyau ki gani me amfanin wannan morewar iyaka abin da kuke kuma ta morewa da shi shine mene a sa leshi mai tsada a sa abaya mai tsada a sa gwal a sa menene galiban ko abun ko in ka ruwa kai nazari da kyau ma sai ka to wasu ne ke amfanuwa faɗa abin da ke yi don in kin sa kayan matsa da ke da bakin ta kallon kanki haka ba dole wasu ne zaka kyan kayan haka ne ko ba haka ba wasu ne zaka kyan kayan ke da a jikinki da shadda da atamfa ta naira dubu uku da ɗari biyar da atamfa naira dubu hamsin duk a jikinki jikin bai bambance su ku tsaya kula da kyau jikin bai bambancewa wanda ke bambancewa shine waye dan kallo ashe amfanin ba kanki yake ba yana koma kan wasu ne abin amma kuma kina kin je kin kashe kanki kin je wajen boka saboda ki samu wani abin kin so gwal kin daura auye kuma ke ba ganin shi kike ba wani ke kallo a ce kai wance ta haɗu gwal ɗinta da mu ake cewa ko wane ne kaza da duk gashi nan a ta lissafi kuma inda ake da barayi na da yan kidnapper nan akin ga za a gano ki da wuri ko ce ai to wancan mun ga gwal ɗinta zai kai naira miliyan biyu don haka a je haɗa baki da wancan a zo a sace ta ko a sace mutum sai ta sai da gwalagwalanta an so shi kulo wayan na abun darshin hankali ne babu fa'ida ki mallaki miji a duniya ki je lahira ki abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana ce mana za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi ranar alkiyama fa yusbagu sabgatan finnar sai a tsumbula shi a wuta sai a zane sai ce bawan Allah ka taba jin daɗi a duniya sai ce tab ai shi bai san wani abu daɗi ba dukkan tun daga farkon rashi har ƙarshe daɗi ya ringa ji kuɗi ba sa yankewa bayi da matsala ba kuma duka an um ahal ardi sai a tambaye shi ka ji daɗi sai ce bai taba sani ba bai san wani abu daɗi ba saboda an wuce wajen tsakanin yalan ma barki ji yanzu kaji da kika cije da dare akwai test din yanzu a baki yanzu mu anan waye wa aka gane ya fi kowa cin abu mai daɗi je da dare waye fi kowa cin mai daɗi eh kullum da abin da ke nufi kuwa ke kanki ba kya jin test da ɗanɗanon abin da kika cije ɗin wani kuma baya magani jikinki kuma bai nuna ba ashe an riga an wuce wajen ina fata an fanci wannan abin to annabi ya ce in aka tambaye sai ce bai ji daɗi ba sai a ɗauko wanda ya bi kowa shan wahala a duniya faskare yake yi ne fasa dutse ne wane ne sai a ɗauko sai a ɗin ya aikin alheri sai a ɗin shi aljanna ka san aljanna ya bawan Allah ka taɓa sanin wata ba sunanta wahala sai ce kaɗu bai taɓa sanin wata wahala ba na fatan fahimta to ka kaddara ko da za a tuna daɗin da aka ji amma an ƙare a wuta balbal ko da za a tuna da wahalar da aka sha a duniya amma an ƙare a ni'imar gidan aljanna wanda ya kamata mutum ya zaɓa ina fata kun fahimta don haka ya ku mata bayan Allah ku ji tsoron Allah wannan hadisi duk sanda na karanta shi yana tamin da hankali abin da ke kwantar mun da zuciya shine sanin Allah ya fi ni tausayi ya fi mu kaunan matar fiye da zukatanmu don wa huwa arhamur rahimina amma abin da annabi ce aktsaru ahlin nari nisa mafi yawan yan wuta su ne mata su ne aka tare sun taru a wuta saboda ka butulci miji ba a goyen ba a gode ba ba a yaba ba cikinmu ne ake samun musulma mai gidaje sha wahala ku duba ranar da ake ciki yanzu na nan da baro a titi yana yawo yana ta Allah Allah ne ya samu abin da ya kawo mace tana nan a cikin inuwa in bai samu ba hankalin shi a tashe ran shi a ɓace wani lokacin haije roƙi wani abu ya wulaƙanci amma da zai kawo kawo sai tare na ma a cikin ma ke samun irin wannan abin babu godiya amma a cikin kabilu arna ni na ga wata tafiya abin ya ban mamaki dan na yawa a cikinsu da yawa mazan kabilu matan suke sai masu kaya wallahi ina da kwastomomi mata da yawa waɗanda suke mazansu ɗinki sai da ce malam ina zuwa ce to kawo kala kaza akwai majimin da za a bani jin ɗinka mazajensu ita za ta ji tana da shago ko kuma tana aiki za ta biya wa mijin wani lokacin ta ce a tura mata a waya a zo abin nan haka sai abin nan aiki na na dawo ƙaunace wajen asabatar mun tsaya shan mai mijin ya ɗauko masandi yana tafiya ana tafiya sai mota ta mutu yana irin gege ya buɗe bonnet ɗin yana ɗan gege yarawa haka ta ɗauko hankici arniya tana shara mai zufa tana sorry sorry god bless you sorry god bless you god bless you tana ta mai addu'a tana share mai ce ikon Allah da shi da ita duk yan wuta amma suna halin yan aljanna shi kuma yana ƙara ƙafafa shi yana jin daɗi yana jin ƙarfi a gwiwa shi kuma Allah ce ba a zo kuma ba duka juna haka muke ba ƙarfafa juna yake yi yanzu in musulma ce ya za ta ce dama ka san motar ba ta da kyau ba ta da ya mutu ka ɗauko muka aje mu a nan wajen ko ba zai samu haka ci mu ba wallah za a samu malama za a samu ko ba za a samu ba ka san motar ba ta kyau ka ɗauko muka zo ka aje mana wajen ni ban ɗauki ɗayan sauran zai kuma idan ka gama gyaruwa ka zo ka same ni cikin ma ana samun haka a cikinmu ne aka samu wani a nan tudu da aka wani abu wai ya fa gama wahala ya ɗauko ce fa nan da ƙyar da mai kawo ana ruwa wai ta ce to miƙo ka tsaya ka tsane ka ɓata min ɗaki ya miƙo ce fa nan shi ya tsaya a waje ya tsane kai ɓata mata ɗaki ba tausayi tsakani wasu abin da ya faru ya ce to lalai wani irin wayo ce shi ne sai shiga gidan ɗakin ya mazubo ta waje kuma ya kulla ɗakin kaga shi ma bai zuciya ko ba haka ba eh sai da aka zo george aka zo ƙara sulhu ne sanda ake bada kun kowa ya bata rashin gaskiya ƴan kwanta suka bata rashin gaskiya ya zai je gama wahala ya kawo da ƙyar kuma ke ce tsaye a waje tsane wannan shine halayen mu fa shi sa in ka ga hadisi nan ya baka tsoro idan ka kalli halayen matan sai ga to gaskiya Allah bai zalunce su ba yanzu dukkan muna jin wa'azin nan mun ji wa'azi tun je muke wani maganganu din amma gobe bari ga gobe sallah din ka gani illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare wata na nan duk wa'azin da muka yi a baya challenge din nan ba mu wa'azi akan a baya ba me sunanta ma a baya challenge ko dukkan wannan a baya wata na nan tana jin wa'azin nan ne kawai ita dai abaya ta yi ta sa za ta sa ta baza ita ma ga haɗarin da aka faɗa cikin abin nan ɗin duk wannan wa'azin da aka cewa baya halarsa fidda tsireci annabi ya kyasa kasiyatin ariyatin za ta yi kunnen ƙuwar shegu duk waɗannan to ya za ka yi da mutum shi sa an yi wa'azi an bayyana Allah ce wa darabna lakumul amsal wa sakantum masakin ladina zalamu anfusahum mun yi maku wa'azi mun yi maku wa'azi har misalai an buga kuna ji labaru ba ba muna kawo muku labaru don mu ji daɗin ba da labarai ba ne duk ana wannan ne kyawawan misalai da bayanai don wai duk a fahimta a iya kiyaye wannan abin amma duk da haka wata sai ta biology sai ta kin abin da aka faɗa sai ta saba Allah din nan dai za ka irin wannan ka ganta a wuce ita ja ina fatan fahimta amma akwai bayan Allah mutanen kirki bewa a gidan aljanna mata akwai waliyai akwai wasu sun kwan mazaji da yawa man ka auna su to muna fatan ku zama cikin irin waɗannan matan waɗanda mutanen kirki wanda da za a ɗau jinjina ta a ɗauko wasu mazan a jinjina za a ga ta fi su da yawa duk wanda san ta taɓa shaɗo laifi a wajen Allah ta tuba wallahi muna da ubangiji Allah mai rahama jama'a muna godiya da Allah ya zama shi ne ubangijinmu kun san dalili Allah ne mai rahama da rana kullun jira yake abinda muka yi mutuwa daga sai shi kuma yayi alƙawarin zai yafe mana duka abinda muka yi da daddare jiya yake jira yake duk abinda muka yi idan dai mun tuba daga sai shi kuma zai yafe mana gaba daya to wai irin wannan kuma Allah kullun ce kullun haka yake yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar Allah yana miƙo hannunsa da dare duk wanda ya laifi da rana ya maza ya tuba haka da rana ya suɗe da hubin nahar li ya tuba musi'un layli wanda ya laifi da dare ya zo ya tuba wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan Allah ce ni ina da yawan gafara ga wanda ya tuba aiki nagari mu gyara mu kada ki ga kinwa Allah laifi ce kai na yi kaza fa na yi kaza ina ke ke gina abun Allah duk girman laifin naki in dai da gaske tuba ce wallahi Allah ya kauri zai yafe mana ina fata an fahimci wannan abun kada wata ta sa kike ɗeba tsammani daga ubangiji kada wani malami saboda caji ya sake ɗauka ke ba Allah ba zai ga ba zai ji kanki ba ba zai an shi magana ki ba zai an shi tuba ki ba a'a aike bai washi ce kuma alƙawari ya maki kuma Allah la yukallifu Allahu mi'ad Allah bai saba alƙawari duk laifinki duk laifinka da kai idan ka tuba da gaske tubu illa tawbatan nasuha to Allah kuma ya alƙawarin cewa zai anshi tuba zai yafa zunuban shi kuma don haka mu gyara yan uwa musulmi mata ku ke ku killace ayanku ku sa ido akai ku kuma ku ji tsoron Allah kuma ƴaƴan ku kula da mutuncin ku ku kula da amanar Allah madaukakin sarki sannan kuma da amanar iyayenku Allah zai sa mu dace a ƙarshe idan mutum bai samu sallar idi ba bai samu sallar idi ba kun je ku samu ba ya halarsa mutum ya tashi ya halarsa kai kadai kai ko kuma kai da wasu jama'a ku yi sallar ku ya zo daga salaf suna yin haka sai dai sun ce za ka yi raka'a hudu ne madadin mene raka'a guda biyu a matsalin sallar idi din wannan matsala ce ta sabani amma dai a dunkule ya halasta mutum ya rama sallar idi din ko bai samu yayi ba ko kuma a gidan shi ko kuma a can abin nan din a masallaci din sannan ya halasta abin da muke ko kuma ana so irin wannan barka da sallah da ake din nan mai barka sallah kina da yake ce taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum ko kuma da wasa cewa Allah karba mana Allah shi maimaita mana Allah ya sa mu gani baɗin baɗaɗa kun fahimta taqabbala Allahu minna minkum wa ahala alayka an samu sabai suna faɗin haka kuma ce wani abun ko da haka ba bid'a bane faɗin wannan abun wasu 'yan gaggawa ne a cikin musulmi da ɗaliban ilimi suke gaggawa komai sai da bid'a kafin su natsu su bama maganganu tukuna wannan ba bid'a bane barka din hatta imam ahmad ibn hanbal da yake wanda aka faɗo wani magana shi bai ce ba zai yi ba cewa ba zai fara mutum ba ne amma aka mai zai ba da amsa to ko da ahmad bin hanbali ya ce haka amma tun da sabai suna yi kuskure ne wannan magana ahmad bin hanbali ba zai fara ba tun da wanda suka fi shi imani suka fi shi matsayi wajen ubangiji suna yi ba wani babu da ne zai ce ahmad ce ba zai fara ya ko abin nan ba wallahi ta wannan warko ne irin nashi na tsaitsaiya cikin addini amma dai sunna ce da ta gudana akan haka jama'a na fatan an fahimci wani abin sannan sauran abin bukunkuna al'adun da ake yi waɗanda shari'a ba ta na babu laifi a yi wannan abin wance ta ɗayan samun abincinta za ta kai waina wajenka za ta kai sinasar wannan irin abin ba irin exchange na abinci abin nan wanda zai ke ƙara zumunci babu laifi musamman waɗanda ba su da shi wannan gaskiya ba laifi ba ne domin shari'a ba zo ta iyakance yadda za a bikin ba ta bar shi mutlaƙa ne to yanda al'umma suke biki dai suke no farin cikin su sai su yi wannan abin a je gidan su gwagwance a je a gaida wani a gai wani a kai ziyarar duka shari'a yana ga cin abin da ake cewa bikin sallah shari'a kuma bata zo ta hana ba ko ta ce ai to wannan ba mai iyakance wannan sai shari'a musulunci da fatan Allah sa mu dace Allah sa albarka an fahimci wannan abin ko to ban sani ba ko a ta tambaya daya biyu na'am na'am to wannan shine ina jin abin da shi malam yake ishara a kansa cewa wanda suka malamai suka karo ina fatan fahimta to in an kalli matsalar ta asali din yana suka cewa suka ce cewa ai asali ba a samu daga manzan Allah ba an samu ijtihadi ne kawai daga wasu sabai in akan wannan base din aka yi to babu laifi kenan amma an fi na akan abin da ni na fahimta shine cewa a su ma sabai sun ciro daga manzan Allah ne wa'annan shek din to kaga zai lazumta sai a takaita ga sigogin da aka samo daga wa'annan sabai din wanda wa Allah shine abin da yake ishara zuwa mai fatul bari da shi kuma ne yake kawo wani abin da haka abin da nake bada shawara shine a nasiha shine a takaita ga wannan guda siga guda kuda aka samu daga sabai guda uku din Allah sa mu dace eh wa mene taqabbala Allahu minna minkum a'mala salihah to wa Allah babu laifi wannan kawai magana ce kawai ta hani'a ina fatan fahimta wannan an samu sabai suna wasu ya Allah sun amfani da language din su ne na native na kabilar su da suke wani abu naka nake cewa da Hausa ya halasta mutum ya abin ba dole sai kai da larabci din ba Allah karba mana maimaita mana wannan ya tabbata domin Allah ya karba ya maimaita mana ya sa magana dina ga cin abin da su in ka kalli a jumlace abinda sabai suke faɗa ɗin taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya amsa mana kun fahimta to shi ne abin da Allah ya karba Allah ya karba mana wa hala alaika Allah ya maimaita shi ne abin da muke cewa Allah maimaita mana mu ma babu lafiya kan haka insha Allah ta'ala eh ta rufe kafa ba eh ko kuma zanin za a saukar da shi can ƙasa sosai ɗin kenan to wannan farkawa take riwayi kuma gaskiya ne tafin kafa kafa ta daga cikin al'aura a cikin sallah wanda ana buƙatar lalle sai abin mun yi wannan katin a cikin muslim da muke karanta ban san dai kasa ko nawa bane lalle ana buƙatar ki sa hijabi zumbulil in kuma kina ganin da wahala ma dauki safaki ki nada kawai ki zauna lafiya ina fatan fanci wannan abin saboda zai iya kaiwa ga lalacewa sallaki idan kika bar kafarki a waje kike sallah sallah ba ta fa kin bar kafarki a waje kika yi sallah haka nan to wannan sallah ba ta dan baki sa sutura da aka ce a sallah da ita ba Allah shi kiyaye na aka mene salatu tasbihi kirka shi wallahi gaskiya ne fa kafin ai aure je baki zo bane wato kin zo lati kenan jiya mun yi magana cewa za mu jinkirta matsalar sai bayan sallah saboda akwai maganganu da yawa da suke da alaƙa don da ya kamata a maimaita to kuma gaskiya ne akwai matsalar salatu tasbihi da muka so faɗakar da 'yan uwa musamman ga azumi ya kusa ƙarewa ina fatan fahimta do dai shari'a bata iyakance da yin sallah ba ana yin ta ne a cikin azumi sakamakon kwaɗayin lada da musulmi suke da shi kawai cewa ana an sallah aika ana fatan nan numfuwar lada a cikin azumi din da kuma ƙarin ibada ne ina jin salatu tasbihi an sha wa'azi a kanta da karantarwa ba magana ba wata magana gaskiya tabbatacce sallar salatu tasbihi kun fahimta me salatu tasbihi jama'a sallah ce ake raka a hudu za ka biyu ka sallame ka biyu ka sallame haka ake yin ta kun gane salat tasbihi kawai za ka yi ta ne a lokacin da ya lasa a sallar nafila za ki kabbara ta harama ki kabbara hawa za ki mene karanta fatiha karanta sura a tsaye sai ki tasbihi guda goma sha biyar shirme ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa ɗaya kenan sai ki sake har sai kin so goma sha biyar a tsaye kafin ki ruku'u kun fahimta idan kika je ruku'u ina fatan fahimta nan ma za ki sake wannan tasbihi a cikin ruku'u kafa goma idan kika dago daga ruku'u kafin ki je sujuda za ki yin kafa goma shi ma kafa nawa yanzu muka kenan 35 idan kika yi sujuda zaki kafa goma kafa nawa kenan 45 idan kika dago daga sujuda kika zauna kafin ki kuma da zaki kafa goma 55 idan kika sujuda zaki goma nawa kenan to idan kika dago zaman jilsatul istiraha to anan zaki kafa goma din kuma kun ga a jilsatul istiraha ba a komai ko zaman da ake kafin a tashi din to amma anan zaki kafa goma ya kama kafa nawa kenan saba'in da biyar ko to haka za ki tashi sai ki mimmita irin haka in ke fata kike sura sai ki kafa goma sha biyar in kika ruku ki kafa goma in kika dago ki kafa goma a sujuda kafa goma in kika dago ki kara kafa goma in kika koma sujuda kafa goma idan kika zauna kika yi tahiya kafin ki sallame ba kin gudu da ake tahiya sai ki kara kafa nawa goma in kika hada zai baki kafa nawa kenan 75 kenan sai ki sallame sai ki sake tashi ki wata raka'a guda biyu din sai ki sabdisam irin abin da aka yi kun fanci wani abin ko in kika hada tasbihin zai kama nawa kenan kafa 300 to haka annabi kantar da baffansa Abbas yace ina baka kyauta ina maka alkhairi ina maka abin da baka samu irin shi ba ya haɗa maka da alkhairi Allah zai gafarta maka zanubanka gaba ɗaya annabi wasu faɗi falolili masu yawa wanda yanzu bai iya tuna wannan falolin masu yawa ina fatan fahimta wanda sakamakon yawan falala da alheri ke cin sallar ha wasu malamai suka ce kai wannan bai inganta falalar ta yi yawa ina fatan fahimci wannan abun amma isnadi irin su malamai malam Nasiruddin Albani da malamai magabata irin su Kadim Bagadadi irin su wasu malamai a zamanin da cin ma muku da sun ce hadisi tangaran ingantacce Amr bin Hanbali da yana ganin hadisin bai inganta ba amma shi ma daga baya zai ganin ingancin hadisin so hadisi ne tabbatacce salatu tasbihi ina fatan fahimta kuma wani abu da nake so jawo hankalin mutane shine yawan falala kawai kadai bai sa a rejectin din hadisin manzon Allah kamar da malam ibn hajar al-asqalani ke fara cikin fatul bari cewa su azkar falalolin su ba a kiyasin su falaloli ba a kiyasi abu ne da ake jiran nassi tabbatar da su kai falaloli amma ba haka ba kullu ba annabi ka kallo sai ga wani aiki an ce an faɗi fallashi mai yawa da shi shari'a ta zo da shi misali kun san falalar jihadi ai in an je jihadi da bindiga da ba bai an san falalar jihadi yanzu tsakaninki da Allah kalli ba ma ba mai da jihadi da kaza da kaza amma akwai inda annabi yake cewa bana ba ku wani abu da in kuka yi za ku samu lada da falala fiye da wanda ya jihadi ba suka ce masa ce zikirullah to ki duba fa ki duba wahalar wacce ki duba wahala amma annabi ce za ku samu lada da mai jihadi bai samu ba malamai suke ta tarkatarka a wajen annabi ibn hajar ta tattauna matsala din so kasancewa aiki da falala kamar hadisin shiga kasuwa cewa daga cin abin da sa malamai suke raddin shi ma cewa bai inganta ba daga cikin dalilan suke kawa saboda ba ce idan ka je ka ce kai wannan addu'a shiga kasuwa za ba ka lada miliyan za kan kai maka zunubi miliyan inda ya tabbata annabi ya faɗa kai me naka dan karan kada miya kai aiko an aiko annabi ne ka bi kawai shi kuma annabin ya ce ga yadda abin yake me naka hadisi ne tabbatacce albani ya inganta cikin silsila sahiha da dukkan maganganu akan shi da aka salatu tasbihi tabbataccen sallah ce sunna ce ki kokari ki annabi ya ce babansa baffansa in za yi kullun kai in ba za ka iya ba kai duk sati in ba za ka iya ba kai duk wata in ba za ka iya ba akalla shekara ɗaya kai kai in ba za ka iya ba ka samu a rayuwarka ko da sau ɗaya kai salatu tasbihi da aka za ki yi kullun za ki yi duk sati za ki yi duk wata za ki yi duk shekara za ki yi a rayuwa sau daya amma kin san barki daidai da wanda yake sati sati ko kullum ba na fata kuma kuma ta Allah muku albarka naga kuna da kokarin kula da wani abuwa din dan yanzu kafin ka samu namiji ke kula da salawar ha ka samu mata guda hamsin masu kun fahimta to ku kula da wannan salloli din kuma ku yawaita addu'a Allah samu dace na'am ta riga ki wa alaikum salam za ka iya guda hudun gaba daya inda abin sanar ba shine siga ta fi sauƙi ne a wannan ina fata kun fahimta domin kin ga idan kike raka'a ta daya kin ji sisraha to in kike ta biyu kenan zai lazumta maki sai kin tsarke wani zama a daidai wajen kenan saurin ba haka ba kin raka'a ta farko kin zama da sisraha to a ta biyu fa ai ba jilsatu isra'a ta biyu sai dai ta hiya ko kuma abin nan to ina raka hudun zaki to dole sai kin zauna wannan lokacin shi ma kin ƙara guda goma kenan tasbihin ba sai kai ta hiya tukuna insha Allah na'am to kafin duha ok to ina fahimtar watakila abin da ke nufi shi ne abin da ke fahimta hadisi ne ma musulun zurto annabi ke cewa duk wanda ya sallar asuba ya zauna a inda ya salla ya ci gaba da ambatan Allah karatun ƙur'ayin tasbihi istighfari har rana ta fito ta daga daidai lokacin da ya kamata a yi nafula ya tashi ya nafula raka a guda biyu za a rubuta mai ladan aikin hajji da umara annabi ya ce tamatan tamatan tamatan ladan aikin hajji da umara za a baka cikakke fa annabi ya ce cikakken ladan aikin hajji da umara za a baka to wannan nafila ananta ne sai ba rana ta faɗi amma ita tana da alaƙa da wancan aikin da ke tun bayan sallah asuba ne kun gane yana da alaƙa da aikin da ke tun bayan sallah asuba ne yawwa ki zo da ke ta tasbi ko ki ka ta kwakwa ne har rana ta fito misali zai ce kamar karfe bakwai haka ko bakwai da rabi ko takwas da ki kai dai tukuna in dai rana ta fito ta daga to wannan nafila ana yin ta zaki samu wannan ladan insha Allah ta'ala amma ba wata nafila da ake bai in alfijir ke to in ba raka'atul fajr ba ina fata an fahimci wannan abu ita ma na ga cin aikin alai da mata kamata ku kiyaye an yi sallah sai ki samu je ki zauna yara yau kina so ki je umara da aikin haji mai ba ki taba zuwa ba to ga wata umara da aikin haji ta hanyar tasbihi ina fata an fahimta sai ki samu yanki ce wance eh yau ke kula mun da wance da wance yau umara da aikin hajji za mu tafi eh mana sai ki zauna saboda ba ka kina nan wani zai mama an mun kaza ummi na an mun kaza a zo a dabe ki ba za a bar ki zauna lafiya ba ko ba haka ba kun ga daga cin albarka hawa ƴaƴa mata kenan lokacin suka ce daga cin alama albarka ƴa mace shine ta fara ƴa mace kun ban ci abun ko sai ka zauna da kyau zaka li hikimar abun saboda ya mace ɗa namiji ba ka ba shi da na ‘ya'ya ba duk za su haɗa maka kashi ne amma ya mace dinda ta tata sai ga za ta iya rige maki wasu abubuwa maiwa sa ruwan wanka yi wa ƙannanta wanka yi kaza da kaza ɗumama abinci za ta iya wani abin wanda ya tashi yana kuka za ta ɗauka ta rena duk allah ya sauƙe mata wani lamari ɗin da haka yanzu za ki je umara ta hanyar aikin da hajji ta hanyar tasbihi shi kenan sai ki sa tun da farko ki shirya in ba ka wallahi sai sun karya miki umarki da aikin haji na za ka yi zuwa ka yi alwala eh za ka yi zuwa alwala sai ka zo ka zauna haka malamai suka ce unintentionally sai abu ya kama sai ke ji ke abin nan sai ke ji alwala ki dawo ki zauna wajen ki ci gaba shankiki ne matsa cewa sai dai nan inda kake dinnan kakan matsa abin nan Allah samu dace na'am hudu eh eh sai ka raba insha Allah na'am a ba za a yi ba saboda ai ita ta salatu tasbihi nafila ce shine ce muku ba a wata nafila in dai alfajir yake to sai rakatul fajr kawai insha Allah shi kenan zai iya a gida Allah samu dace to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada laifukanmu kuma da kurakuranmu Allah ka yafe mana dukkan alkhairin da Allah ka tattala anan wata Allah ka haɗa mu da shi Allah karba mu da dukkan sharori Allah dukkan wani sharri dukkan wani alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah dukkan wani sharri Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da sharrin duniya da na kiyama Allah ka haɗa mu da dukkan alkhairin duniya da kiyama Allah ka yi mana kyakkyawar cikawa ka sa mu gama lafiya Allah ka ji kan malam albani ka gafarta masa ka faɗi da kabarinsa ka kai ramacin kabarinsa matar shi da ɗan suka mutu tare Allah ga ɗan su ka gafarta masa tare sannan zira'a da ya bari Allah ka masa albarka ka tabbatar da digadigansa akan abin da mahaifinsa ya mutu a kai Allah ka nuna masa ka ba su ikon tsayawa akan abin da mahaifinsa ya basa kai wannan waje da malabari muke cin gajiyarsa Allah Allah ka tsare da tsarewarka ya Allah ba ƙarfi babu dabara in ba kai ba Allah ka tsare wannan waje da tsarewarka Allah duk abin da zai ɗauke hankalin wajen ko ya karkatar da shi daga manufar da aka kwashi Allah ka ba shi nasara don da ya zama matsala ko abin da ya zama matsalar ya zama ya canza matsalar da aka kafa wajen nan to ya Allah kai maganin shi da ikon ka ya Allah innaka antal azizul hakim ya Allah ka nuna shugabannin wajen nan abinda kake so kai da shi ka ba su ikon bi akai ya Allah abinda suke na daidai Allah karfe su abinda suke na kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa kuma ya Allah duk wani mai bukata a wajen nan Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah duk wanda ke da matsala cikin mu Allah ka yi mana matsalar mu ya Allah Allah ka ƙara imani a zakatan mu ya Allah muna roƙonka ya Allah da sunayenka mafiya kyau da sofa mafiya ɗaukaka Allah ka ƙara imani a zukatanmu Allah ka tabbatar da imani a zukatanmu ya Allah Allah ka ringa sabanta imani a zukatanmu ya Allah Allah ka kyamatar da mu saba maka Allah ka kyamatar da mu saba maka da nisanta abin da fusatar da kai ya Allah Allah kai mana rahama akan laifukan da muka yi da kuskure Allah kai mana gafara da rahama akan laifukan da muka yi da ganganci ya Allah laifin da muka yi a fili Allah ka yafe mana wanda muka yi a shi ma Allah ka yafe mana abun ma da bamu sani ba Allah ka yafe mana gaba daya Allah ka ba mu nasara duniya da kiyama ya Allah ka shirya da zuri'ar ya Allah ka sa albarka a cikin su Allah ka ɗaukaka addinin musulunci Allah ka ƙasƙantar da kafirci Allah ka ƙarfafa sunna ka ruguza bid'a ya Allah ka ansa mana ibadunmu da muka ya Allah Allah ka ƙarfafa mana Allah ka sa Ramadan ya zama shirya gare mu Allah ka sa bayan Ramadan ya zama zai ma asara gare mu ba mu koma baya ba sannan insha Allah bayan sallah akwai muhadarori da za a insha Allah ta'ala kuma za a ga mutane bayan sallah za a ci gaba da karatu bayan da ake alhamis juma'a din nan bayan sallah da za a yi sallah ran laraba ko to ba za a yi ran laraba ba ba za a yi na juma'a da aka zo ba sai juma'a ta ba za a dawo karatu insha Allah ina ganin an gama biki lokacin ko to Allah shi ke mu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسأل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الله سأل بركة